بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna shida ko? shida ga watan zulka'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 4 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 30 a cikin littafin sharhu masailin jahiliya littafin malam muhammad ibn abdulwahab allah ta'ala ya mishi rahama wadda babban malami fadilatu sheikh salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya masharhi allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi a wannan majalisi mai albarka masjidul imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce idan ba ku manta ba mun shiga cikin almas'alatu tasi'a mun shiga karatu akan mas'ala ta tara malam yana kawo mana miyagun ɗabi'u da halaye wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya saba wa mutanen jahiliya akai abinda muka fara karantawa a satin da ya gabata mun karanta matanin da malam Muhammad ibn Abdulwahab ya kawo ba mu karanta sharhin malam Fauzan ba shine malam da yi mishi take da iqtida'uhum bi fasaqatil ulama'i wa juhalil ubbad shine daga cikin miyagun ɗabi'un jahiliya suna kafa hujja da ayyukan da fasikan malamai suka yi da kuma jahilai masu yawan ibada akwai wanda shi ya rungumi ibada amma jahili ne shi akwai kokari wajen ibada ka amma wajen karatu bai san komai ba to su mutanen jahiliya suna mai da waɗannan mutanen su zama ababen koyi sai su ce ai wane ma yana yi ko kuma a samu malami wanda ya san ilimin amma yana takewa wannan shine fasaqatul ulama malamin da ya karanta ya sani amma kuma ya take to wannan wato yana daga cin abin da mutanen jahiliya suke kafa hujja da shi domin su bata kuma su batar da mutane kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata wato zamiya ta mutum shi a karan kansa abu ne mai sauƙi a kan zamiyar malami domin shi malami in ya zame to ba zai zame shi kadai ba dole sai ya jawo wasu sai sun faɗi tare shi ba zai faɗi shi kadai ba domin akwai wadda in ka ce me yasa kai kaza hujjarsa guda ɗaya ce kawai malam wane yana yi haka ne ko ba ka ba iya hujjarsa kenan iya dalilinsa na yin kaza kawai shine gashi malam wane ma ya yi ba fa malam wane ya ce ayi ba ba malam wane ya ce ya karanta ba a kawai malam wane ya yi wannan ya ishe shi hujja to shi kenan kaga idan malami shi kuma ya bauɗe ya zame ya kauce to zai halakar da mutane mutane da yawa za su halaka ta sanadiyarsa sanadiyar zamewansa sanadiyar bauɗewansa ko kaucewansa da kan hanya Allah ta'ala ya tsare mu da haka malam mai sharhi yake cewa min masailil jahiliya al-istidlalu bi fasaqatil ulama na daga cikin miyagun ɗabi'u da halaye na jahiliya shine kafa hujja da fasikan malamai malam yace wal fasiqu idan an ka ce maka wane fasiki ne huwal khariju an ta'atillahi fi ilmihi wa amalihi shine mutumin da ya fita daga biyayya ma Allah a iliminsa da ayyukansa wajen iliminsa ya ajiye biyayya ma Allah a gefe wajen ayyukansa ya fita daga cikin da'irar biyayya ma Allah Allah ya ce yayi yaki Allah ya ce ya bari yaki bari to wannan shine wato fasiki kenan shine al khariju an ta'atillah mutumin da ya fita daga hanyar Allah ya yi watsi da hanyar Allah ya yi wato ainihin wance kali da hanyar Allah bayan kuma ya karanta kuma ya sani cewa Allah madaukakin sarki ya ce a yi ko kuma ya ce a bari malam ya ce wa fasaqatul ulama humul ladhina la ya'maluna bi ilmihim fasikan malamai su ne waɗanda ba sa aiki da iliminsu aw yaquluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamuna ko kuma su kirkiri ƙarya su jingina ma Allah bayan sun san ƙarya suke yi sun san cewa abin da suke faɗin nan ƙarya ne haka za su kirkiri wannan ƙaryar su jingina ma Allah bi an ya ƙulu haza halalun wa haza haram su buɗi baki su ce kaza halal ne kaza haram ne wa hum ya'lamuna annahum kadhibuna bayan kuma sun san cewa su ɗin ƙarya suke yi min ajalil wusuli ila raghabatihim wattiba'il ahwa saboda kawai suna so su isa zuwa ga abin da suke kwaɗayin samu da kuma son zuciyansu wannan yake iya kai su zuwa ga su halatta abin da Allah ya haramta ko kuma su haramta abin da Allah madaukakin sarki ya halatta to kaga malam yace waɗannan su ne fasaqatul ulama waɗannan su ne fasikan malamai waɗanda damuwarsu kawai shine akwai son zuciya da ke cikin zukatansu sannan kuma akwai wani abin da suke so su cimma sanadiyar karantarwa shi yasa malam ibnu abdulwahab a littafin kitabu tauhid ya faɗa ya ce kathiru minan nasi law da'a ila Allah fa huwa yad'u ila nafsi akwai da yawan mutane wanda koda ya kafa teburi ko mimbari dan ya kira zuwa ga Allah to karshe zai barke ne da kira zuwa ga kansa damuwarsa ya nuna darajar kansa da matsayin kansa ko kuma wata manufa da yake son cimmawa to ka'ida kuma ita ce shi addinin Allah ko ba karantarwa ba duk wani abin da aka ce na addini ne to ka'idar in za a yi shi ana yin shi ne da manufa ɗaya kawai shi ne samun yardan Allah neman yardan Allah duk wani abin da za ka nema na duniya to ka rike wani abin duniya amma in dai abin da ya shafi addinin Allah ne to rahmar Allah kawai fuskar Allah da yaddan Allah kadai ake nema da shi fuskan Allah ake nema da shi yaldan Allah kawai ake nema da shi idan karantarwa ne ba ruwanka da mutane ba ruwanka da mai mutane za su ce ba ruwanka da mutane za su yabe ka ba ruwanka da mutane za su ce ka iya ba ruwan abin da yake gabanka kawai shine Allah ya karba in Allah ya ga dama in Allah ya so wadda kake targetin ɗinsu ba su ke da rabon wannan wa'azin ba wani mutum ɗaya ne daga can nesa zai saurari wa'azin sai ya amfana da shi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am akan wannan mutum ɗaya sai ka samu ramar Allah da baka taba tsammani ba muna ganewa ku saboda haka in za a karantar to ana karantar da abin da Allah madaukakin sarki yadda da shi ba abin da mutane suke so ba domin in abin da mutane suke so za a karantar to ai ba za a yi karatu ba in kuma kai a matsayinka na mai sauraron wa'azi kana jiran duk wa'azi dole sai an faɗi abin da kake so to ba amfanin jin wa'azi dan in dai abin da kake so ne wanda kai ka sani za a yi ta maimaitawa to kai jin wa'azi bai amfani ka ba so sauraron karantarwa ana yin shi ne dan ka ji abin da baka san ji abin da bai maka ba ba haka kake so ba ba haka kake bukata ba a faɗa maka kuma ka gyara to wannan shine amfanin jin wa'azi muna fahimta ko saboda haka malam yace wasu suna halatta abinda Allah ya haramta ko su haramta abinda Allah ya halatta wai da nufin suna so su samu yabo a wajen mutane yace tahta mazallati annahum ulama karkashin tutan wai cewa su malamai ne suna amfani da wannan kasantuwar su malamai ne wannasu yathiquna bihim mutane kuma wannasu yathiquna fihim mutane kuma sun aminta da su sun sakankance da su sun yadda da su su kuma sai su batar da mutane sai su lalatar da addinin mutane domin saboda su samu wata manufarsu ta duniya ko kuma su dace da son zuciyarsu to wannan shine ka'idan karatu ana karanta abin da Allah madaukakin sarki yake so ne ba abin da kai kake so ba ba kuma abin da mutane suke so ba wannan ba ruwanka da shi wannan babu ruwanka da mutane aiki ka karantarwa ko da shiriya kana kwaɗayin mutane su shiru ai yana hannun Allah ne fa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihi ba kai ne mai sa mutane dole su karba ba Allah shi yake shirye da mutane eh saboda haka ko karatu ne aka zo yi to idan ka ga aya ta zo da zafi to ka sake ta ta tafi da zafin ta duk wanda ya tsaya mata hanya ta buge shi kar ka rage mata zafi saboda kar ta kan wasu in ka ga aya ta taho da sanyi kuma to karka kara mata zafi don ka bakanta mu wasu rai karka ce a sassauta ayan Allah wajen saboda mutane su fahimta ai Allah ya fi ka san mutane su fahimta ya saukar da wasu ayoyi da zafi wasu ayoyi da sanyi yanzu Allah da ya saukar da qul ya ayyuhal kafirun kalli ibaran fa ce da su ya ku kafirai wai da su ake magana ne kan da bafannin manzo Allah ne ba sallallahu alaihi wasallam su ne ba ake magana da su amma Allah ya ce da su ce da su ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai to yanzu wani sai zai ce to irin wannan ayan a sassauta wai saboda wai saboda in an zafafa an kausa salafazi wai mutane ba za su gane ba to kana cin gyaran Allah kenan wani ya kafa hujja ya ce ai Allah da ya tashi aikawa ma zuwa ga fir'auna ya ce ma annabi musa faƙula lahu ƙaunar layinan ku faɗa mai magana mai taushi mai wannan gaskiya ne haka allah ya ce to amma dubi irin gumurzu da annabi musa ya yi da fir'auna ka kalla ka gani lokacin da annabi fir'auna ya ce ma annabi musa wa inni la'azunnuka ya musa mashura ya ce ina da tabbacin kai musa an sihirce ka ne masihirci ne kai shi ma kuma sai ce da shi wa inni la'azunnuka ya fir'aunu mathbura e kai kuma yana tabbacin halakakke ne kai fir'auna ya ce ma annabi musa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yace kai lallai wannan manzon da aka turo muku mahaukaci ne shi kuma sai ce da shi rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum taqiluna ubangijin ku shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakani da kuna da hankali da kun gane kenan tunda ban gane ba kai mene mahaukaci ne wannan ba an ce fada masa kaulan layinan ne ba saboda haka yadda mai barna yake to haka ake mubaraza da shi domin a kashe barnarsa idan mabarnaci yana bi cikin limana da tattausan lafazi don ya ja mutane to sai a bi su ta irin hanyar da yake bi amma mabarnacin da ya fito yake bayyana barna da kausasan lafuza da nuna cewa waye isa ma in ba shi ba da nuna cewa ma ba wani hanyar daidai in ba wannan ballon da yake kai ba to wajen yaƙi da ballon sa ai ba batun kaulan layinan ai ba haka Allah ya fada ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa'abid anhum wa idhu wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha in da ka musu wazi Allah ce ka fada musu magana mai dukan zuciya magana da za ta shiga jikinsu eh wannan shine tsari na na karantaswa ana karantar da ayoyin Allah ne gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su in ayoyin Allah sun zo da zafi ka sake su da zafinsu su bi ta kan kowa in sun zo da sanyi kuma karka ƙara musu zafi saboda su ayoyin Allah ya tsima giyar kan hanya ne fyaɗe yaro fyaɗe babba ba wanda ayoyin Allah suka bari shi karan kanshi mai karanta ayoyin akwai ayan da in ya karanta yana karantawa ya san wallahi wannan ayan da shi take yi haka ne ko ba haka ba amma haka zai karanta haka zai karanta kuma ya fassara ya yi ma mutane bayani bayan ya san Allah da shi yake yi to ya fi sauƙi ba a kan a ce mai karantawa ya karanta irin yadda Allah ya saukar shi ya take akan ya canza ma'anan abin da Allah ya saukar domin in ya canza ma'anar abin da Allah ya saukar bayan shi ya take to ɗaruruwa ko dubbannin mutane kuma za su take sanadiyar canza ma'anan aya da yi kaga ya batar da mutane mutane sun bata Allah ya samu dace malam yace wa fasaqatul ubadi humul ladhina ya'maluna bighairi ilmin su kuma fasikai cikin masu ibada su ne waɗanda suke da tsantsan ibada amma ba ilimi wannasu yafiquna fihim mutane kuma sun amintu da su wa yaquluna haula'i salihun sai su dinga cewa ka ai wayannan mutanen kirki ne eh akwai ibada kan amma ba ilimi kaga shi kuma wancan ga ilimi amma ba aiki shi kuma wannan ga tsagwaran aiki amma bisa jahilci to da an samu matsala to irin waɗannan su ne wadda kullum a sallah muke roƙon Allah ya tsare mu da su ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin muna roƙon Allah ya tsare mu daga hanyar wanda ya fushi da su ya tsare mu daga hanyar batattu su waye waɗanda Allah ya fushi da su su ne yahudawa waɗanda Allah ya ba su ilimi amma ba su aiki da shi su waye batattu su ne nasara wadda su kuma tsagwaron ibada amma ba ilimi akwai tsagwaron ibada kan amma bisa jahilci bisa jahilci wannan kuma ita ce siffan adawa da samudawa Allah ya ce fa amma samudu wa amma samudu fa hadainahum fastahabbul ama alal huda Allah ya ce su samudawa mun shiryar da su mun nuna musu hanya madaidaiciya amma sun zafi sun zabi hanyar bata sama da shirya su ko adawa Allah ya ce wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa su ko sai suka yi girman kai a bayan kasa ba tare da gaskiya ba suka ce to yafi mu karfi kaga wannan in ba jahilci ba ai ba ka faɗa ma annabin Allah wannan maganar ba cewa wai waye ya fi shi ƙarfi da zai halakar da su Allah ya samu dace malam yake cewa fala yughtaru bil alimi wala bil abidi hatta yakuna kullum minhuma mustaqiman ala dinillahi azza wajal malam yace ba a ruduwa da mai ilimi ko mai ibada har sai ya zama kowanne daga cikinsu yana tsaye akan addinin Allah madaukakin sarki qala Allah subhanahu wa ta'ala fil yahudi wan nasara Allah madaukakin sarki yana faɗi dangane da yahudawa da nasara yake cewa ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah Allah yana cewa ya ku wadanda kai imani lallai da yawa yawa cikin malaman yahudawa da masu tsananin ibada cikin nasara la ya'kuluna amwalan nasi bil batili suna cin dukiyoyin mutane bisa hanyar da bata dace ba waya sudduna an sabilillah sannan suna batarwa dangane da hanyar Allah kaga sai ce malamai cikin yahudawa da masu ibadan nasara suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar da bata dace ba Allah kuma dama ya zarge su cewa daga cikin miyagun ayyukansu akwai cin haram samma'una lil kadhibi akaluna lis Allah ya ce suna da yawan sauraren ƙarya sannan akwai su akwai cin haram akwai cin haram kako inda ba fasiki ba ne mutum ai ba ya ci haram ba domin duk wanda ya ci haram ai ya fita daga da'irar biyayya ma Allah umarnin da Allah ya yi shine in zaka ci ka ci mai kyau ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun Allah yana cewa ya ku masu imani ku ci daga tsabtata da tsarkaka abubuwan da muka azurta ku da shi kaga duk wanda ya ci abin da ya fita daga tayyibat kaga ya zama fasiki kenan ya fita daga biyayya ma Allah ya fita daga biyayya ma Allah kenan Allah yana nuna mana a cikin Yahudawa da Nasara akwai masu cin dukiyan haram bayan su manya-manyan malamai ne ga kuma zunzurutun tsagwaron ibada kenan abinda Allah yake nuna mana shine yawan ilimin mutum da yawan ibadansa ba shine abin dubawa ba har sai ya zama shi din tsayayye ne akan addinin Allah muna ganewa ko akwai wanda yana da tsaban ilimi yana da tsaba dagin ibada amma kuma ba irin yadda Allah yake so ya bi yake bi ba wanda yake da ilimi bai yi aiki da shi ba da wadda yake zunzurutun aiki babu ilimi duk bata tune su duka bata tune su Allah ka tsare mu sannan Allah yana cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Allah yana cewa sun riki wato ainihin a manyan malamansu da manyan masu ibadansu a matsayin masu bauta ko a matsayin ababen bauta koma bayan Allah Adiyu bin Hatim Allah ya kare da a gare shi lokacin da bai musulunta ba da ya ji ya zo majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji annabi ya karanta wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sai ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lasna na'buduhum wannan ayan Qur'an da ta ce wai mulki malamanmu da masu bautan mu a matsayin ababen bauta koma bayan Allah ya ce wa manzan Allah mu fa ba mu bauta musu kenan akwai gyara a wannan ayan dan mu ba mu bauta malamanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ba ku bauta musu yace eh yace ba su halatta muku abinda Allah ya haramta kuma ku yadda da fatawansu yace suna yi ba su haramta muku abinda Allah ya halatta kuma ku bi su yace suna yi manzo Allah yace to fatilka ibadatu ai wannan ita ce bautar ai akwai bautar da ta wuce halal da haram ne a ce kai a ce ka bari kai shine asalin bauta manzo Allah yace to ai wannan ita ce bautar kenan abin da ake so a nuna maka shine duk malamin da ya halatta maka abin da Allah ya haramta kuma ka bi shi ko kuma ka ga yayi abin da ka san Allah ya haramta amma ya zama na hujjar ka kawai shine saboda malam wane yayi ka bi shi akai to ranar tashin alkiyama zaka tashi a matsayin mai bautan gunki zaka tashi a matsayin mai bautan gunki to kuma abin da yake so mutane su fahimta shine su fa malamai ba masumai bane su babu wani malamin da baya kuskure yana daga cikin abin da zai jefa ka a halaka shine ka dauka cewa malamin ka tsaftatacce ne ka dauka cewa babu inda gaskiya za ta fito sai daga bakin malaminka duk inda gaskiya ta fito inda ta ci karo da abin da malaminka yake kai to sunanta bata sunanta karya to zaka halaka za ka halaka ba wani malamin da yake masumi duk wani malamin da ka sani a duniya dan adam ne shi yusibu wa yukhdi yana daidai yana kuma yin kuskure yana daidai yana kuskure inda yayi daidai sai a karba inda ko yayi kuskure sai a ce to Allah ya gafarta wa malam sai a aje mishi kayan shi shikenan amma a dauki malamai a mai da su kaman alloli kaman annabawa cewa su ba sa kuskure to wannan ba daidai bane wannan kuma ba musulunci bane wannan ba musulunci ba ne wannan ba musulunci ba ne akwai waɗanda su gani suke yi ma kamar irin wata kabira ce a ce malaminsu ya yi kuskure a nuna ce ga wani kuskure daga wajen malaminsu suna kallon wannan wata kabira ce laifi ne mai girma min ka ba irin zunub saboda me abin da ya jawo sun yi shine suna da taqdisul ashkhas tsarkake malamai da kai malamai daraja sama da darajar da Allah ya basu wannan yasa in aka ce malam wane yayi kuskure sai mutane su dinga kallon abin bambara kwai kamar malam wane a ce yayi kuskure wanda baya kuskure kadai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma a babin da ake masa wahayi baya kuskure dalili shine saboda duk abin da zai yi na addini wahayi ne in ko daga wajen Allah ne to Allah kuma baya kuskure yayi Allah baya kuskure Allah baya kuskure daga kuma wannan yana daga cikin bambanci tsakanin sunna da bid'a shine su ahlus sunna suna ajiye malaman su ne a matsayin mutane suna yin kuskure suna yin daidai in suka yi kuskure girman malami baya hana ajiye mishi kuskurensa su ko yan bid'a gani suke yi kowa in ya dauki malaminsa to yana ganin malaminsa shine masdaru shari'a yana ganin cewa malaminsa shine mabubbukan shari'a daka malamin shi ba zai taba yin kuskure ba malamin shi ba zai taba yin ba daidai ba wannan kuma ba tarbiyyar ahlus sunna bace duk wanda koda a cikin ahlus sunna ne ya fara gani ko tunanin cewa wai malaminsa baya kuskure to ya sani ya dau hanyar ɗan bid'a ko ya sani ko bai sani ba ya kama hanyar halaka yan uwa muna fahimta ku saboda haka su ahlus sunna suna ajiye malamansu ne a matsayin mutane masu yin daidai masu yin kuskure su ko yan bid'a idan sun ɗauki malami to gani suke yi malamin su kwata-kwata baya kuskure wannan kuma ba daidai bane ba daidai bane shi sa ahlus sunna za a zo a karanta a ce ibnu taymiya ya ce amma sai a ce amma wasawabu kaza wa kaza ga maganar ibnu taymiya amma ga abin da yafi daidai ga maganar imamu maliku amma ga abin da yafi daidai wannan bata ce ka ɗauki wani malami guda ɗaya ka ce ka ɗaura shi shine mizanin ka kai duk wata fatawa daga littafin shi kadai za ka karanta wannan kuskure ne kuskure ne kuskure ne a ce ni zallan ɗalibin ibn taimiyya ne duk wata fata wanda ba ta ibn taimiyya ba to ba tawa ba ce wannan kuskure ne ko ka ce ni zallan ɗan malikiya ne duk wata fata wanda ba daga imalugu ta zo ba wannan kuskure ne to wannan ba daidai ba ne ka ɗauki wani malami guda ɗaya ka ɗaura shi ka ce kai kawai shi ne mai faɗa ka ji daga gunsa kaɗai za ka ɗau fatawa mazhabarsa ita ce kaɗai mazhaba ta daidai wannan ba tarbiyyar ahlus sunna ba ce wannan ba tarbiyyar ahlus sunna bace shi ahlus sunna abin da yake yi shine buɗe littafi yake ya karanta in malami ne yayi magana sai a ce da shi anna laka dalil gafarta mala Allah shi kare lafiya amma ina hujja ba an zauna lafiya ba ina hujja in za a tafi a tafi da hujja wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ana tafiya ne a bisa hujja malam yake cewa zalika bi an hallalu lahumul harama fa ata'uhum sun zama ababen bauta ne saboda sun halatta musu haram kuma suka bi su wa harramu alaihimul halala fa ata'uhum kuma suka wato ainihin haramta musu halal kuma suka yi musu biyayya fasaru bi zalika arbaban min dunillah sanadiyar haka kuma sai suka zama ababen bauta kuma bayan Allah wal iyazu billah Allah ya tsare mu li anna at-tahlila wal harama wat tahrima haƙƙun lillahi jalla wa'ala saboda halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne shi kaɗai laisa li ahadin an yi harrima au yi hallila hasba hawahu wa hasba agradihi babu wani wanda yake da ikon ya halatta ko ya haramta bisa ga son zuciyansa ko manufansa wa yurdin nasa wa yusayirun nas wai dun saboda wato ya yaddar da mutane ko kuma yana so ya tafiyar da mutane ya jawo hankalin mutane malam ya ce wal'ana malam ya ce amma a yanzu zamanin da muke ciki hunaka yasu hunaka nasun ya ta haya luna alashar akwai mutanen da suke ma shari'ar musulunci dabara suke ma shari'a zigza yuhilluna almuharramati min ajali musayaratin nasi wa irda'in nas suna halatta haram ba don komai ba sai don saboda wai suna so su yadda da mutane suna so wai su daidaita kan mutane mutane zama sun tafi a tafiya ɗaya bizamihim malam yace amma bisa rayawansu yaltamisuna alhiyal suna neman duk wata dabara wa yaltamisuna rukas suna neman duk wata fatawa mai sauki awil kadhiba ala Allah har ma su je su yi ma Allah ƙarya bi anna Allah ahalla hadha su ce ai Allah ya halatta kaza au harrama hadha ko kuma ya haramta kaza min ajli maslahati fulan saboda maslahan wani wani saboda damuwar su kawai su yadda da wani ko su nuna wani shine akan gaba ko shine akan daidai to sai su halatta abinda Allah ya haramta ko kuma su haramta abinda Allah madaukakin sarki ya halatta kaga wannan kuma ai ba musulunci bane wannan ba musulunci ba ne wato abinda nake so mutane su ƙara fahimta shi ne musamman ga 'yan uwana ustazai masu karantar da mutane su ba mutane da ka gan nan yadda kaka har manzan Allah sallallahu alaihi ya mutu akwai kafirai da munafukai a makka da madina to kai ma ka za ka tafi ka bar mutane kawai in za ka karantar ka karantar da haƙiƙanin abin da Allah ya yadda da shi mai karɓa ya karɓa mai yarwa ya yar mai zagi ya zagi mai yabo ya yi yabo kai dai ka gama naka halas ka gama naka ba lallai ba ne duk abin da ka karantar mutane su karɓa ba dole ba ba lallai ba ne ai wasu lokutan ma abinda ka karantar din mutane ba su gane gaskiyanka ba sai ka mutu ba ai sai ka mutu yanzu a Najeriya mun nan ba akwai malaman da an yi rigima da su ba da suke rayi amma da suka mutu ba Allah sarki malam wani ake cewa ba eh to ai ba da kan malamai aka fara ba da kan annabawa aka fara annabi Musa alaihi salam da yazo yayi ta mun yayi ta yi ma mutanansa wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi suka giji yace kar ku manta fa wala qad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinat a baya na kafin in zo annabi yusuf ya zo muku da hujjoji bayyanannu amma fa ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi ba ku gushe ba kuna cikin shakka da kokonto na abin da ya zo muku da shi kuka karita shi kwace ba gaskiya ba yace hatta idza halaka har zuwa lokacin da annabi yusuf ya mutu qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula kuka ce Allah sarki annabi yusuf ba za a sake annabi mutumin kirki irinsa ba kai ka ji fa ce daga kan shi an sake an gama annabi mutumin arziki to yana so ya nuna musu cewa ni ma Musa in na tafi za ku ce Allah sarki Musa eh to haka tsarin karantarwan yake lokacin da kake karantarwan za a soke ka za a zage ka za a jefe ka za a yi maka kazafi za a bibiye ka za a yi maka duk abin da za a yi amma ya zama kaifinka guda ɗaya ne don mutane duk yadda kai da su yadda Allah ya tsara huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min yadda Allah madaukakin sarki ya rubuta a cikin ku akwai kafiri akwai mu'mini to haka zaka gama kabar mutane kai akwai waɗanda ma Allah ya ce ba za su imani ba sai sun ga azaba innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim Allah ya ce waɗanda kalmomin Ubangijinka na azaba suka tabbata a kansu ba za su taɓa imani ba duk ayan da za a nuna musu ayatul kauniya wa shar'iyya duk ayar da za a karanta musu Allah ya ce wallahi ba za su imani ba in kaga sun yi imani to sai sun ga azaba sai azaba ta zo tanan ne za su yi imani to Allah ya riga ya nuna mana cewa akwai waɗanda za su karɓa dama akwai waɗanda kuma koya za ka yi da su ba za su karɓa ba koya za ka yi da su ba za su karba ba akwai wadda ana ƙara bayani masu fahimta suna fahimta shi kuma yana ƙara shiga jeji saboda dama shi halaka ta riga ta tabbata a kan shi kuma ya riga ya wanke zuciyarsa cewa gaskiya da shirya ya karɓe ta ba to bayan da za ka yi da shi bayan da za ka yi da shi duk bakin cikin da za ka yi na mutane ba su karɓa ba wallahi ba za ka yi irin damuwar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba saboda ya yi wa'azi an ki karba sai da Allah ya dinga lallashinsa fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat karka halakar da kanka saboda bakin ciki da damuwai ba su karba ba la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa to haka zaka gama ka bar mutane haka za gama ka bar mutane sannan shi kuma mai sauraron wa'azi ana so ya wanke zuciyarsa kar ka zo sauraron wa'azi da nufin za ka ji abin da ranka yake so jama'a muna ganewa ku kar ka zo wajen wa'azi da nufin wai ka zo ka ji abin da ranka yake so don in amfanin wa'azi a faɗa maka abin da ranka yake so to kowane mutum sai a nema masa mai masa wa'azi shi kadai don ai abin da raina yake so kai kuma ba shi ranka yake so ba haka ne ko baka ba amma saboda wa'azin ana faɗan abin da Allah yake so ne to da ni da kai sai mu zo mu saurari me Allah yake so mu yi sai in ajiye wanda ke cikin raina ka ajiye wanda yake cikin ranka sai mu kama na Allah to wannan shine dahir wannan shine gaskiya jama'a muna ganewa ko malam yake cewa haula'i hum fasaqatul ulama wannan sune fasikan malamai wal fasiqu huwa al khariju an ta'atillah fasiki shine wanda ya fita daga biyayya ma Allah karka ji an ce fasikan malamai ka dauka ana nufin malamai mazinata ko malamai masu bin mata ko malamai masu kaza ba wannan ake nufi ba abinda ake nufi da sunan fasiki kenan shine wanda ya take dokar Allah bayan ya santa wanda ya take dokar Allah bayan ya sani قال تعالى الله yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu inna kathiran min al-ahbar yace wa hadha nida'un lil mu'minina lit-tahzir wannan kira ce ga mu'minai dan a ja hankalin su wal ahbaru humul ulama in an ce al ahbar sune malamai kenan jam'i ne na al habru guda ɗaya kenan al ahbar malamai kenan wa galiban yutlaqu ala ulama'il yahud mafiya yawa kuma ana amfani da lafazin al ahbar domin a yi ishara zuwa ga malaman yahudawa war ruhbanu humul ubbad الرهبان كما سوني ماسيو عبادة وهذا في الغالب يطلق على عباد النصارى أما في يوم لوكتا كما wannan ana amfani da wannan lafazin ne don a yi bayani akan masu ibada cikin nasara mun gane ko kiristoci kenan farrahbanatu fin nasara tsantsan ibada bisa jahilci yana cikin nasara wal ilmu fil yahud ilimi ba aiki da shi kuma yana cikin yahudawa kaga shi kuma musulmi in ya dauki ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin ya halaka ya halaka shi yasa shi musulunci baya yiwa sai da ilimi addinin musulunci ba a yi shi sai da ilimi dole sai ka san yaya ake yin musuluncin tukunna dole sai ka yi karatu tukun amma in ka zauna haka kurin sunan cewa ai mu ne ahlus sunna mu ne musulmai mummu ne kaza ba za ka fahimci komai ba ko ba za ka yi addinin irin yadda Allah yake so ba idan babu wadda suka fi lalata addini su lalata kansu su lalata addini kamar ɗan zafin addini ba ilimi kaga ɗan zafin addini ba ilimi bala'i ne eh gashi yana da son addinin yana da kishin addinin amma son addinin bisa jahilci kishin addinin bisa jahilci to in kana neman wanda zai wargaza addini to ka samu wanda ka same shi akwai hamasa kan da caji amma ba karatu to akwai matsala fa akwai damuwa wadda kuma ya fi shi hatsari la haula wala quwwata illa billah shine wanda yake karatu kuma ba tsoron Allah a ciki shi yasa wani malami ke cewa yace wa in kunta tadidi fatilka musibatu wa in kunta la tadidi fatilka musibatu wa in kunta tadidi fal musibatu a'zamu yace in baka sani ba matsala ce lokacin da ka sani kuma nan matsalan tafi girma kana jahili kana cikin matsala sanda ka zama mai karatu dalibi ko malami to anan kuma matsalan tafi girma a nan kuma ka kada shiga damuwa Allah ka sa mu dace Allah ka sa ilimin mu ya amfani mu malam yake cewa lakinnal yahuda maghdubu alaihim sai dai su yahudawa Allah ya yi fushi da su wan nasara dallun su kuma nasara batattu ne wallahu jalla wa ala amarna fi kulli raka'atin fi salati an naqula ihdinas siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alaihim Allah madaukakin sarki ya umarce mu a kowace raka'a cikin sallah mu dinga cewa ihdinas siratal mustaqim mu dinga roƙon Allah muna ce Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai fushi da kai ni'ima a gare su wa hum ahlul ilmi wal amali sune waɗanda suka hada da ilimi da kuma aiki ghairil maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba wa hum ahlul ilmi duna biduni amalin waɗannan kuma sune masu ilimi ba aiki wa hum fasaqatul ulama wannan sune fasikan malamai kenan wala dallin ba kuma batattu ba ar-ruhbanu minan nasara wa ghairihim masu tsananin ibada cikin nasara da wasun su alladhina ya'buduna Allah ala ghairi dalilin wa ala ghairi burhan sune waɗanda suke bauta ma Allah ba bisa dalili ba ba bisa hujja ba wa inna ma ya'buduna Allah bil bid'i wal muhdathati wal khurafat suna bauta ma Allah ne da bid'o'i da kirkirarrun al'amura da kuma camfe-camfe wallahu nahana an anil ulama il fasaqa Allah kuma ya hana mu koyi da fasikan malamai wal ubadi dallin da kuma batattu cikin masu ibada wa amarna an na'khudha al haqqa bi dalilihi min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya umarce mu mu dinga wato ainihin karban gaskiya bisa dalili da ya zo a cikin littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan shine addini ana ce maka me yasa kake kaza sai ka ce to ga aya ga kuma hadisi to masdarin shari'a a musulunci dama alkitabu ne wa sunna wa ijma'u salafil umma alqur'ani ne da sunna da kuma ijma'in malamai ijma'i na malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa al'umma ta ba za ta haɗu akan bata ba in aka ce ga malamai na sun yi ijima'i malaman kuma malaman Allah mabiya tauhidi da sunna suka yi ijima'i akan fatawa ba a samu wani wanda ya samu sabani ba a cikin su to sai a karba ya aiki da shi wannan shi ma hujja ne muna fahimta ku wannan ita ma hujja ce amma hujja na asali shine alkitabu was sunna qur'ani da sunna qur'ani da sunna to kuma ka'idar ita ce kamar yadda muke yawan maimaitawa ba zai yi ka yi aiki da ƙur'ani ba dole sai ka haɗa da sunna in dai kana so ka fahimci me ƙur'ani to dole sai ka fi haɗa da sunna amma in ka tsaya a zallan ƙur'ani to halaka za ka yi halaka za ka yi don shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi bai ba shi zallan ƙur'ani ba sai ya haɗa mishi da sunna don ya san cewa al'umma ba za ta shaidu da zallan ƙur'ani ba sai ta haɗa da sunna dole sai ta hada da sunna to amma kaga yanzu mutane suna tafiya ma akan cewa wai wai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai su zato ne ba tabbas akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wai abinda jama'a suke so abinda su wayannan batattun masu kiran kansu yan qur'aniyun wai abinda suke so shine in an karanta ayan qur'ani to kar a ce manzon Allah ya fassara a ajiye wannan sai a saurare shi shi ya fassara saboda haka fassaran da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan ba daidai bane nashi shi shi nashi shine daidai eh saboda haka in dai har zaka zama dan qur'aniyun zalla dan qur'ani zalla to duk aya kana karanta ta kalma ɗaya karka ƙara ba bayani ba fassara kawai ka karanta qur'anin zalla sai ka wuce to ka zama dan qur'ani zalla ke amma in ka fassara to fassaran daga wajenka ne fassaran ka kuma ba cikin Qur'ani yake ba fassaran ba Qur'ani yake ba abinda wai su suke so wai mu a matsayin mu na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai mu daina cewa qala rasulullah mu al'ummar manzon Allah kuma mu daina cewa annabi ya ce daga sai su ce mana annabi ya ce ma ba tabbas saboda haka mu bar cewa annabi ya ce a matsayin mu na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama tsakani da Allah an yi mana adalci ai bai kamata ba muna al'ummar banza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bakin ba zai ce annabi ya ce ba to wa ya ce da maganar wa za mu yi aiki da maganar wa za mu yi aiki kai yanzu maganganun da ka faɗa duka gaskiya ne amma wani annabi ba gaskiya bane in ka soki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa Qur'anin ma ka soke shi ƙwararri ma ka sauke shi don inda har hanyar da sunan ta bi ta tawo ne ta haddasana haddasana ta iso ya sa kake suka kake cewa hadisan annabi sallallahu alaihi salama ba su da tabbas to ƙwararri ma za ka soke shi don shi ma ta wannan hanyar ya biya tawo ta wannan hanyar ya biya tawo shi yasa na ji wani yana cewa wai a zo a karanta wasu hadisai wai a ce wai hadisan da wai su zo da wani abin da hankali ba zai kama ba kuma a ce wai dole sai mutane sun yi imani da shi yaya hankali zai dauki wannan sai ce to kenan yanzu duk hadisin da ya zo da abin da hankali ba zai kama ba ƙarya ne a bisa maganarsa to ai in mun koma ƙur'ani ma za mu ga abubuwa da yawa wadda hankali ba zai kama ba in azallan hankali ne sannan ya saba ma waƙi'in abubuwan da suka saba faruwa haka ne ko ba ka ba duk wanda ya zo duniya ya zo duniya ne tsakanin namiji da mace ba haka bane amma ƙur'ani ya nuna mana mahaifiyar annabi isa ta ɗau cikinsa ba tare da uba ba ba tare da namiji ba kenan in ya zama na in hadisi ya zo da abin da ya saba ma hankali za a ajiye shi to wannan ayoyin da suka zo da wannan labarin a cikin surori irin suratu ali imran da suratu maryam sai a cire su ma ajiye su saboda me wannan ya saba ma hankali sannan ƙur'ani ya faɗa mana cewa akwai waɗanda sun baro gidajensu saboda gudun mutuwa sai da suka isa inda suna tsammanin sun tsira Allah sai ya ce ku mutu bayan sun mutu ya ce ku tashi kai idan ka taba ganin wanda ya mutu ya dawo alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahu ga labarin da Allah ya ba mu na annabi Ibrahim da ya ce ma annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ce ma Allah arini kaifa tuhil mauta nuna mun yadda kake raye matattu Allah ya ce da shi samu tsuntsaye guda hudu ka yanka su ka ninnike naman su ka daddaka naman ka nike ka samu duwatsu guda hudu bayan ka gaure naman ka cakuda ka sa ɗaya a nan ɗaya a can ɗaya a can ɗaya a can sun madu'uhunna ya ci na ka sa'aya sannan ka tsaya ka ce tantabara hasbiya za ka ga suna ta wutuwa suna tahowa ka taba ganin dabban da aka yanka ta aka yi dambun namanta kuma ta tashi ta dawo yanzu wannan bai saba ma hankali ba to yanzu wannan sai ajiye shi kenan in ya zama duk abin da duk abin da ya saba ma hankali to a nan ne asalin inda ake gwada imaninka abinda ya saba ma hankali ya saba ma waƙi to nan ne imaninka zai aiki yanzu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana mala'ikan mutuwa ya je ga annabi Musa annabi Musa ya mare shi ya cire masa ido wannan ya saba ma hankali haka ne ko baka ba to amma imaninka ne zai aiki a wajen imaninka shine zai aiki a wajen kana jin daldal kai yaya ma hakan zai yi to ka samu matsala ka samu matsala eh to amma akwai abin da ya saba ma hankali sama da wadda zai ba da labarin cewa Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shekara 23 cikin sahabbansa har Allah ya karbi rayuwarsa kulafawar rashidun dinsa kaf suka rasu ashiratul mubashirun kaf suka mutu muhajirun da ansar gabaɗaya suka mutu aka wuce tabi'ai aka wuce atba'u tabi'ina aka wuce karnoni masu yawa sai da aka zo shekara ta 1150 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya taso da kabari sai ya kawo mu wani mutum salati akwai abin da ya saba ma hankali kamar wannan in dai abin da ya saba ma hankali da waƙi ne akwai abin da ya saba ma hankali kamar wannan wani salati ne mai daraja mai falala annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin abubakar ya mutu bai ba mu abubakar ba har abubakar ya mutu manzo Allah bai dawo ya bashi ba bai dawo ya ba mu umar ba bai dawo ya ba mu usman da ali ba bai dawo ya ba mu duka sahabban sannan ba kaf su ba su da darajar da za a ba su wannan salatin sai da aka yi so kan wani bakin fata shekara 1150 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwansa sannan sai ya taso sai ya zo ya bashi saboda duka ya bi waɗannan daraja in ana aiki da hankali a yi addini akwai abin da ya saba ma hankali irin wannan to fa shi fa mai wannan aƙidar fa wai yana so ajiye hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce su zato ne wannan kuma yaƙini ne a kama shi wannan akwai hankali a ciki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce shi zato ne wannan shi kuma yaƙini ne wai a rike shi a kama shi kaga ko wannan yi ya saba mu hankali to in dai har ana ajiye aya ko hadisi dan ya saba mu hankali to wannan shi ya kamata a fara wance kali da shi shi ne abu na farko da ya kamata a fara wace kali da shi amma ka san man yi hadin lahu fahuwal mutar don da kaga ya fahimta Allah ne shiri da shi mala yake cewa wal'ana idan sada lil wahidi ragbatun fi shay'in yanzu mun wayi gari idan mutum ya ga yana son wani abu qala sai ya ce hadha afta bihi fulan sai ya ce ai wannan ita ce fatawar malam wani duna nazarin ila mustanidihi min alkitabi was sunnah ba tare da ya dubi menene madogara ko hujjan abinda wannan mutumin ya faɗa ba daga alkur'ani da sunna ta ƙulu lahu za ka ce da shi hadihil fatwa haɓa wannan fatuwan fa kuskure ce ya ƙulu ma alayya ya ce ba abin da ya dame ni ma dama kad afta bihi fulan matukal dai wani ne ba da wannan fatawal to ni na yadda in dai fatawal daga wajen malam wani ta zo to ni na yadda sawa'un kuskure ce a ba kuskure ba ce wannan duk damuwar ku ce kaga wannan shi ake kira da taqdisul ashkhas tsarkake mutum tsarkake mutum a musulunci kuma ba a tsarkake kowa ba a tsarkake wani don ba wanda ya fi ƙarfin ya yi kuskure ba wanda ya fi ƙarfin ya yi ba daidai ba sai dai ka'ida ita ce ana mu'amalantar daidai da kuskuren mutane ne gwargwadon abin da yake aglab na rayuwarsu idan an duba malami malamin sunna mai karantarwa mai da'awa sai aka ga alkhairansa sun fi yawa daidaiɗinsa sun fi yawa sai ya yi kuskure a wani waje guda ɗaya to wannan kuskuren nashi guda ɗaya kuma baya sa a yi kwandemin sauran alheransa mun gane ku yanzu mutanenmu kamar misali ahalus suna da yawa suna da wannan kuskure idan malami ya yi kuskure ɗaya to akan wannan kuskure ɗayan sai su manta da duka alheransa sai a wargaza alheransa gaba ɗaya matsalar kuma ita ce idan ka fiye yawa akan ka fiye yawaita magana akan kuskuren wani to Allah sai ya jarabe ka da abin da yafi wannan muni idan mutum ya fito ya bayyana bata shirka da bid'a wannan ba yadda aka iya dole kullun ayi ta maimaita magana akai lokacin kuma da ake raddi zuwa ga shirka da bid'a abinda ake so shine ba shi wanan ake so a taba ba ba damuwan shi ba a shirka da bid'an da yake kira zuwa gare su sune target yau in ya tuba ya daina ya gyara shikenan saboda dama ba shine ake targeting ba me ake targeting barnan da yake tattare da ita jama'a muna fahimta ko amma malami malamin sunna ya ɗebe shekaru masu yawa yana karantarwa musamman matasanmu yanzu ka samu mutum matashi ɗan bana bakwai yanzu nan ya fara karatu sai dubi malami wadda shekarun da malamin yayi yana karantarwa sun fi shekarunsa na haihuwa sai daura wannan malamin wai da sunan ne zai daura shi a mizani shine zai mishi raddi eh akwai wani wanda nake ganin shi a facebook eh irin mutum ne wanda ya dan iya zalaka na wato harshe irin na hausa da waƙe da sauransu kullum maganarsa shine hoton malam ne raddi loading kullum ya magana su kenan mai dalilinsa shine saboda ya iya waƙe irin na hausa da yaƙinin kuma ga sa masa usulun salasa a gabansa ba zai iya karantawa ba ba zai iya ba to haka usalai suke yanzu haka usalai suke yanzu wannan kuma kuskure ne ba daidai ba ne barin ba ku misali guda ɗaya ni a tsari na ban fiye yawan son kama sunan wani malamin suna da sunan bashi kariya ko wani abu makamancin haka ba amma bari ba ku misali daya da malam Musa Yusuf Asadu Sunna eh kwana-kwanan nan bai wuce go ina jin gobe sati ɗaya da mahaifiyarsa ta rasu an sama waɗanda suka yi dinga zuwa mishi ta'aziyya har cikin 'yan bidi'a eh wannan ta'aziyyan da aka zo in bid'a suka zo ta'aziyya idan ka kalli matasa ahlus sunna masu zagi da suka da cin mutunci na ƙarshe wallahi sai ka sha mamaki saboda in bid'a sun zo mai ta'aziyya ko kuma akan matsalan da ake tattaunawa akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hadisin makomar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ni na faɗi cewa mu fahimtar mu muna tare da hadisin annabi ingantacce cewa makomar iyayensa wuta wannan ba mu musu da hadisin annabi kuma ba ma yi ma hadisin annabi tawili yadda manzon Allah ya faɗa babana ga masaukinsa mun bashi a haka eh mun kuma imani da shi ba ma shakka ba ku kwanto to shi malam Musa Yusuf Asadu Sunna shi sai tafi akan fahimtar wato a rashin ajiye makomar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam a wuta mun saba da shi a wannan fahimtar babu tare da shi amma ya kamata mu zama masu adalci yanzu ka kalli alkhairan malam Musa Yusuf su kansu in bidiyan da kake tunkarin su kake magana a kansu je ka binciki tarihinsa kaga irin gumurzin da yi da su me dalilin lakaba masa suna sadu suna shi yasa makan shi wannan sunan zunzurutun wargaza bid'a ne da raddi ma bid'a yasa ahlus sunna suka yi da sunan shi asadus sunna to amma akan mas'ala guda ɗaya da ya saba akai kuka samu sabani da shi akai to in mutum ya tashi wai sai ya kalle shi gaba ɗaya wani ma sai ya ce wai sunan shi wai asadul izala sunan shi wai asadul izala ya tashi daga asadul sunna kuma wai shi mai maganar sunan shi ahlus sunna shi mai maganar sunan shi ahlus sunna yanzu ina tarbiyyar sunna take a nan wajen wadda in ka ɗauki irin gumurzun da suka yi a baya ina rantsewa da Allah in bacin guduma wanda ire-irensu da wanda suke sama da su suka bayar da suka tsayu akan karantarwar sunna kai mai musu raddi da yanzu baka isa ka bayyana cewa kai ahlus sunna bane da baka isa ba da baka isa ka bayyana cewa kai ahlus sunna bane ka fito ma ka faɗi cewa kai ahlus sunna ne gini ne kake akan foundation ɗin da suka tona ba sa kuskure suna kuskure ba su samun zamiya suna samun zamiya amma yaya ake mu'amalantar kuskure da zamiyar malami shine ta hanyar a fito facebook a yi ta zage-zage a yi ta raddi a yi ta suka a yi ta kaza a yi ta kaza a yi ta kaza har ka kalli wani wani ɗan tsakurkurin ɗalibi wadda karatunsa bai wuce tilmiz ba sai fito ya kalli wai malamin sunna wai sai ce wai yana gayyatar sa mukabala eh matasa fa akwai matsala fa sai ya dauko wata fatawa wadda malamai ma magabata sun yi sabani akan ta wai sai ya dauko sai sa magana akan teburi sai ce kuma wai duk wanda ya saba ina gayyatar shi mukabala duk wanda ya saba ina gayyatar shi mukabala in ka ɗauki matsalan sai ka duba kaga yanzu ma wannan matsalar ma ta kai ai mukabala akan ta ba ta kai ba akwai wadda za ka ga ire-iren su wadda in ka ga ya jefa kalubale to ma'alu sunna ne ba ruwansa da yan bid'a su shi ba ruwansa da yan bid'a da ruwansa kawai alu sunna in ka ga ya ce ina ga yitan kan mukabala to alu sunna ne yanzu wannan ta ce tarbiyyar sunna wannan ba ita ce tarbiyyar sunna ba ba ita ce tarbiyyar sunna ba malaman nan suna kokari kuma yanzu ka dauki irin ni dai a iya sani na a yanzu cikin malamai masu da'awa musamman waɗanda suke manya da suke sama da mu malamanmu ban ga malami wadda ya ɗauki rigan bakin jini ya sa ma kanshi da kanshi ba wallahi irin malam musa yusuf asadu sunna eh duk maganan da ya san daidai ne zai fada ko za a zage shi har za ka ji wasu suna cewa wai ya cika sake baki da yawan maganganu a social media ya san ana faɗi zai fada yau a fada kuma gobe ya sake kuma yanzu ka ɗauki matasan malamai waɗanda suke a mustawansa wallahi ban ga wadda yake ci gaba ba irinsa kuma ka je ka bincika ka gani malam musa asadu sunna cikin alkhairansa yana daga cikin malaman da na san su wadda ɗalibi zai je ya zauna a gaban shi ya bashi littafi ya bashi karatu sannan ya bashi kuɗi na sani cewa duk asabar da lahadi na ƙarshen wata ya ware shi matasan ɗalibai ne suke tashi daga duk jihar da ka sani a arewacin najeriya har wani ɓangare na kudu suna tashi su tafi kaduna tun daga fitowar asuba har karfe goma dare karatu ake sallah da cin abinci kadai ake tashi to yanzu in ka kalli wannan guduma wanda ya bayar kai mai sukansa sai ka kalla kai kuma mai kai ma addini tukunna kai mai kai sai ka duba tukunna kai tukunna me yayi kai ma addini me yasa ba za mu dauki tabiyan malaman sunna ba mu dauki mutum irin malam albani zaria Allah ka mishi rahama Mala Albani Zaria yana daga cikin malaman da hatta 'yan uwansa malamai sun yi masa sada kuma sun yi fada da shi a lokacin rayuwarsa. Amma ban san wani malami a Najeriya nan kaf da yake faɗan alkhairan malaman sunna ba irin Mala Albani Zaria. Alkhairan malaman sunna in yi tashi faɗan alkhairansu baya tuna cewa suna da rigima da shi. Baya tunawa. Da haka za ka ga in munasaba ta kama zai faɗi cewa malam wane ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya faɗi sunansa lokacin da ya tashi faɗin alkhairinsa kuma ya mamanta da ya yi wancan maganar wannan kuma shine adalci shine adalci kuskure ɗaya baya rusa alkhairai da yawa domin inda kuskure ɗaya na rusa duka alkhairan mutum har a wajen Allah ai da mun tabi da mun shiga uku wani yanzu zai je ya gama karatun ƙur'aninsa a wuni ya je ya gama sallolinsa da sadakokinsa da kaza kaza in ya zo bacci kuma sai ya buɗe wayansa ya kalle kallon banza kafin ya kwanta bacci to in Allah ya ce wannan kalle kallon da kai ya rusa duk alheran da kai a wuni yaushe zaka tashi da alheri ɗaya babu babu to shi yasa zamu ji malam zai faɗa mana cewa akwai waɗanda su aikinsu shine bin diddigin malamai eh shine malam yake cewa wa idza sadatil fatwa la tuwafiqu hawahu qala hadhihi al fatwa laysat sahihan aw mutashaddida laysat sahihatan aw mutashaddida idan fatawa ta saba ma son zuciyansa sai ce kai wannan fatawan ba daidai bace ko kuma fatawan ta yi tsanani wa saru yajma'una karahati wa akhta al ulama malam yace sun wayi gari suna tattara zamiya da kurakuran malamai wa yaj'aluna hafi kitab suna sanya kurakuran har su rubuta littafi ya haruna hulin nasi wai don su bayyana ma mutane min babi tausi ati alan nasi bi za'amihim wai a rayawansu shine wai suna so ne su fahimtar da mutane su nuna ma mutane ga abin da yake shine daidai da aka sai su dinga tattara kurakuran malamai suna bin diddigin malamai abin da suke nema kawai shine ina malam wane ya kuskure ina malam wani ya kuskure bin diddigi kuma Allah ya hana mu Allah ya haramta mana bin diddigi shi malami in yayi kuskure a babin da ba babin karatu ba to wannan sai ka bashi mu'amala tsakanin shi da Allah wanda kai ma kana wannan kuskure in yayi kuskure a babi na karatu to sai a fito a bayyana kuskuren da yayi da kuma gyaran ba target din a ci mutuncinsa ba jama ban san ko muna ganewa ba target din ba wai shi a ci mutuncinsa ba ba wai a nuna bai iya ba shine target ba target din da ake sawa shine a nuna ma mutane kuskure me yiwa ba lokacin da zaka yi bayanin kuskuren wanda bai san malam wane yayi wannan magana ma ba zai ma gane da wa ake yi ba ba zai gane ba ba zai gane ba ba mu ganin tarbiyyar qur'ani addinin alkur'ani ya tashi faɗin alkhairi sai faɗi sunan mutum karara in ya tashi faɗin sharri sai ya amfani da kinaya Allah ya keɓance Allah ya ɓoye bayan kuma cewa Allah ya sani ga makoman mutum ga kaza ga kaza Allah ya san in ma zai shiryu in ma ba zai shiryu ba me yasa aka rawaito mana a tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnen sahabbai cewa idan dan gidan Abu Lahabin yana wajen kar a karanta tabbace da ba Qur'ani aka saukar da ayan ba ba baban shi bane ya jawo ba shi ya ja makansa ba amma saboda akwai damuwa mutum musulmi yana jin ana karanta ayan qur'ani cewa babansa dan wuta ne la haula wala quwwata illa billah ba dadi ba dadi manzo Allah kuma mai tausayi ne shi sallallahu alaihi wasallama to wannan kuma ita ce kaida mu kiyaye ko ba malami ba duk wani abin da kaga wani yana yi mara kyau to na farko ka roka mishi shirya sannan kai ka ƙara roƙon Allah tabbatuwa akan daidai domin kai ma baka da tabbacin tsayuwanka ko zamiyawa baka da tabbaci mai yiwa ka tsaya mai yiwa ka zami idan kuma ka matsa akan binciko laifuffukan mutane to in Allah ya tashi jarrabanka to sai ya jarrabe ka da abin da ya fi muni sama da wadda kake ƙoƙarin bayyana nasu ai Allah shi ya halice mu ya kuma san mu ciki da waje ya kuma san akwai abubuwan da muke tsakaninmu da shi marasa kyau kuma Allah ya rufa Allah ya ɓoye to wa ya sa ka je ka tuno abin da Allah ya ɓoye wa ya aike ka wa ya sanya ka zama mai hisabi akan mutane wa ya sa ka babu wanda ya sa ka babu wanda ya sa ka zama mai mutane hisabi kai ma ta kanka kake yi ba ma wanda yake mummunan aiki ba kai ma da kake ganin kana kyakkyawan aiki rigimar kan shine shin da gaske ma ayyukan alherin da kake ma Allah ya karba mata kunna kai da kake ganin ma kana nagarin sun karbu kafin ma ka je batun miyagun ayyukanka an yafe su ballantana ka je binciko laifukan wasu da kanka ya kamata ka fara ji tuko da kanka ya kamata ka fara ji kuma mafiya yawan wayannan masu ɗabi'ar raddi wa malamai raddi wa malamai da sunan sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza a social media wallahi inda za ka ga rayuwarsu offline sai ka sha mamaki inda za ka san su a haƙiƙanin rayuwa wallahi za ka yi mamaki a yanzu wani wani shi ne yake wayannan maganganu a social media dama shi ne to kaga wannan kuma wannan ba kuskure wannan kuskure ne taka ba daidai ba ne da haka malam yake cewa wa yaqulun zaka ji suna cewa dinul islami samhu ai addinin musulunci addini ne mai sauki la tudayyiqu ala nas kar ku tsananta ma mutane wa idza qila lahum idan aka ce da su i'riduha ala kitabi was sunna wannan batuwar da kuka kawo ku bujirar da su ku bujirar da ita kan qur'ani da sunna qalu sai su ce hadha kalamul ulama sai su ce to ai malamai sun yi magana akai malam yace wa halil alimu akbaru min alkitabi was sunna shin shi malamin nakan yafi qur'ani da sunna ne matsayin malamin kan yafi matsayin qur'ani da sunna ne fala yu'radu qawluhu ala alkitabi was sunna ballantana ka ce shi maganan sa ba a auna maganan sa da qur'ani da sunna in kawai yayi magana kawai shi gina a tafi a haka hadha inna ma yaf'aluhu ahlul ahwa malamin yake cewa masu aikata wannan su ne mabiya son zuciya wal iyadu billah Allah ya tsare mu الذين اتخذوا الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله واذا نهوا عن البدعه اذا اكانا سو game da bid'a التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم بدعه da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunni akai ya gargadi akai qalu hadhihi ya'malu biha fulan sai su ce ai wane yana aikatawa wane ma yana yi wa huwa alimun ai wane malami ne kafi shi ilimi ne shi ma wane ai malami ne aw salihun ko kuma su ce ai wani ma mutumin kirki ne wa ya'malu biha ahlul baladi fulani ko kuma su ce ai mutanen gari kaza da kaza suna yi wa hum indahum salahun wa taqwa kuma ai mutanen mutanen kirki ne kuma akwai tsoron Allah wa naqulu malam yace mu kuma sai mu ce da ku as-salahu wa taqwa la yakfiyani nagartan mutun da tsoron Allah sa basu wadatar ba la budda min muwafaqatil kitabi was sunna dole duk abin da ya kawo sai an auna shi an ga yayi daidai da alqur'ani da sunna fa akhdhu aqwalil ulama malan yace riko da maganganun malamai zalla wal ubadi da kuma riko da maganganun masu bauta qadiyatan musallamatan duna aradin alal kitabi was sunna a sallama a ce duk abin da malamai suka kawo ko abin da masu ibada kaza da kaza suka kawo a riƙe ba tare da an auna a bisa ma'aunin ƙur'ani da sunna ba iya tsariƙatu ahalil jahiliya malam ya ce hanyar ce ta mutanen jahiliya allazina takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah waɗanda wato ainihin suka riki malamansu da masu ibadansu a matsayin ababen bauta koma bayan Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu laka wannan kice mas'ala ta tara shine iktida'uhum bi fasaqatil ulama'i wa juhalil ubad in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan almas'alatul ashira Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya tsare mu daga zama cikin fasikan mutane da jahilan masu ibada Allah ya tsare mu daga koyi da miyagun malamai da fasikan malamai da kuma waɗanda suke ba akan hanyar Allah nagartacciyar hanya ba Allah ya biya mana bukatun mu na alheri Allah kuma ya sanya mana alkhairi da albarka cikin rayuwar mu yan uwa waɗanda suka taimaka da turo data na ɗaukan karatu tun daga wancan satin har zuwa yau muna roƙon Allah ya saka musu da alheri Allah biya su da gidan aljanna Allah madaukakin sarki ƙara musu albarka su waɗanda suka taso tun daga can wuntin dada domin su zo su ɗauka mana wannan karatu su ma muna roƙon Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara mana istikama da mu da su baki ɗaya Allah ya sa mu ɗaure da mu da su ya ƙara mana albarka ya sa mu yi tarayya da su cikin lada Allah ya mana albarka sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah. 哎，我的妈！